khalifa na wannan zawiya mai albarka jagora cikin sha'anin Allah khalifofi da mukaddamai da malamai da wani almajirai ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu wannan dama mai tsada mai albarka domin tattaunawa a cikin wannan mawdu'i wanda yake mai girma da daraja shine abin da ya shafi addini da dariƙa da faiba alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma muna roƙo ya mana muwafaqa da duk abin da za mu faɗi da abin da za mu saurara alhamdulillah kamar da mai gabatarwa shugaba mai girma sai malam hakim ya ce watan daga bayanin da shugaba mai girma a tsayin malam mustapha shek ibrahim sayidi ya yi a kan wannan maudu'i ko na aka tsaya an san menene ɗarika su wane ne ɗan ɗarika daga waɗannan sharuɗan ne za a gano duk wanda bai shiga waɗannan sharuɗan ba san ɗarika ba ko wanda yake kan wani ƙadamin da ke karo da abin da muka ci to ya zama ba ɗan ɗarika ba a gonan kadai aka tsaya da an zo an aje waɗannan sharuɗa kamar wani majigi ne haka misali to sai a ce duk abin da zai karo da abin da muka ji to tabbas ba ɗariƙa ba ce ita dai ɗariƙan mun ji ta filla filla a alƙur'ani da sunna kaga kenan yanzu duk abin da zai karo da alƙur'ani da sunna ba maganar ɗariƙa ba ce wannan kadai ya ishe mu ko da ba a ce su wani ne ya hakika me sharrin su me illa su ba me ayyukan su to abinda za mu fahimta daga wannan jawabo ba masu tsada na saka da alkhairi to alhamdulillah za a fahimta waɗanda da ake ce ma yan hakika wato sun shiga wata riga ce wadda ita rigar asalin ta akwai amma sun yi batunci sun yi sharri sun birkita sun canza wanda gabaki ɗaya sai ya zan sun yi aron suna amma gaba ɗaya ayyukan nasu da sifofin nasu ba na wasu sunayen bane ba ka sai suka ɗauko tsananin yaƙi da alƙur'ani da sunan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yaƙi da abinda ɗariƙun sufai gaba ɗaya suka zo da shi da kuma abinda suke kira zuwa gare shi yaƙi da abinda ɗariƙun sufai ke kira zuwa gare shi sai suka ce shi ne abin da ake ce hakika wanda hakikan nan wani abu ne wanda yake mai tsada a cikin addini ana magana ne akan mataki na koli a cikin addini kamar yadda ita ɗariƙar da baki ɗaya tana mataki ne na koli a cikin addini to ko a ɗariƙa ɗin watan hawa wani ƙadami wanda yake na koli a ciki to shine hakika kamar yadda za mu ji yanzu insha Allah to sai suka yi aro wannan suna suka yi sharri suka yi batanci to alhamdulillahi shi abin da aka riga aka san shi an riga an san shi don haka ba wata riga da zaka zo ka canza mashi ita ko kuma ka sanyo wata riga wadda zaka yaudari mutane insha Allah waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ba su ikon su yi bayani kuma al'umma su ne alƙalai Allah tabaraka wa ta'ala na faɗa a cikin القرآن كما التركي يا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله الله تبارك وتعالى يا كما إيماني كي حقوري كي جوريا كما كتبت أكن سورة الله ما أتسنى كما كي ربائي ربائي وتنزمم باتن داغا شين ربائي daga cikin malaman tafsiri kamar shehu abdullahi gondu radiyallahu anhu ya kawo a cikin ziyarar tawili cewa wannan aya tana magana ne akan abubuwa guda uku na farko ne tana magana akan shari'a tana magana akan dariƙa kuma tana magana akan hakika cewa wattaqullah magana ce akan hakika abinda shi Abdullahi Gwandu ya fitar shi ma abinda ya ce daga malaman tafsiri abinda suka faɗa kenan wannan shehul islam ya burkatu kusheri a burbuce ya yi bayani akan menene shari'a ɗariƙa menene ɗariƙa menene hakika domin a san irin sojan gonan da waɗannan suka yi har suka zamo sun makale da ɗariƙa kuma aikin su sharri ne da ɗariƙa sharri ne ga ɗariƙa kuma neman ruhu da ɗariƙa ne kuma alhamdulillah ba za su iya ba ko kaɗan abin da yake cewa shari'atu amrun bil tizami al ubudiyya abin da yake cewa shari'a umurni da lizimtar bauta ma Allah Allah ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutum da aljanni ba sai da su bauta mani Allah ce ai sallah subhanahu wata'ala ce ai azumi yace ai zakka yace ai kaza yace ai kaza duk waɗannan ibadu kama su ayi ko umurnin da zai ce ayi su shi ake ce ma shari'a yace amma wal haqiqatu mushahadatul rububiyya abin da ake ce ma haqiqa mushahadar rububiyya duk abin da ka kalla ya karantar da kai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahid ai wannan qur'ani ne ke cewa ku dibi sama alam tara ila rabbika kayfa matazilla sannan kuma sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ربنا فقنا عذاب النار to wannan kaga wannan duk magana cikin hakika mutum ya kalli aya wadda za ta karantar da shi tabbatuwar wanda ya halicci wannan abin da aka ce karanta wannan shi ake ce hakika mutum ya kalli sama ya tabbatar da watan samuwar ubangiji ya kalli ƙasa ya tabbatar mashi da haka to waɗannan abubuwa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun to wannan shi ake ce ma haƙiƙa haka yace to haka yace fa kullu shari'atin ghayru mu'ayyadatin bil haqiqati fa ghayru maqbul don haka a san shari'a da haƙiƙa abubuwa ne wanda suke shure wuri guda bai yi wa ai amfani da bangare ɗaya abu bangare ɗaya don haka duk shari'ar da bata karfafa da haƙiƙa ba to bata karfu ba yace kuma duk haƙiƙar da bata karfafa da shari'a ba ba za ta tabbata ba ko kaɗan don haka yace ya ci gaba da bayani al-imamu abul qasim al-kushairi a cikin ar-risalah al-kushairiyya yace fa shari'atu ja'at bi taklif al-khalqi wal haqiqatu inba'un an tasrifil haqqi ita wannan shari'a tana magana kan takalif Allah ya ce ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza ita kuma haƙiƙa tana magana sanar da kai wato jujjuyawa na hukunce hukuncen ubangiji tabaraka wa ta'ala akan halitta wanda zai ƙara tabbatar maka wato sanin ka da Allah sannan fa shari'atu an ta'budahu ka bauta ma Allah wal haqiqatu an tashhadahu sannan kai mushahada Allah a cikin komi da haka sai ka ji ake a sanurihi mu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq za mu nuna musu ayoyin mu fil afaqi dibi sama dibi taurari dibi wata dibi rana dibi kaza dibi kaza to duk ka gama yawo to zo ka dibi kanka wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq وكان حقيقة لا تبقى هل يكن أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد yanzu bai ishe ka ba cewa ubangiji bayyane ka ma'ana samo shi bayyane take ba na rube domin duk abin da idon kai ƙalla ka gani yana karanta da kai samuwar Allah duk abin da kunnen ka ya ji maka abin da yake karantar da kai samuwar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan duka shine مشاهدة يتف الشريعة قيام بما أمر والحقيقة شهود لما قضى وقدر وأكفى وأظهر yace ka ji bambanci shari'a tsayuwa da umarnin Allah akan wannan yace ya ji al-ustaz Aba Ali al-Qassar yana cewa iyyaka na'budu iyyaka na'budu a cikin Fatiha kai kadai ya ubangiji muke bauta ma yace wannan hifzu li shari'ati kiyaye shari'a ne wa iyyaka nasta'in yace iqrarun bil haqiqati kai kadai muke neman taimakonka domin tasiri an karkade shi gabarin kowa sai ga Allah karkada tasiri gabarin kowa gabarin komai sai ga Allah ya ce to wannan ikraru bil haqiqa za ka ce iyyaka nasta'in haqiqa kenan to haka wa'lam anna shari'ata yace ka sani shari'a haqiqa in ka kalle ta sai ga haqiqa ce ta cewa ta wato umurni da aiki da ita wajibi ne ai Allah ne yace ai kaza a bar kaza ai kaza a bar kaza ka zo da shari'a kenan kuma ita ma haƙiƙa ya ce shari'a ce saboda Allah tabaraka wa ta'ala ke kira zuwa ga asansa ta ayoyinsa a kalli ayoyi waɗanda za su karantar da mutum Allah tabaraka wa ta'ala don haka ba wanda shari'a ba wanda alqur'ani bai zo da shi ba ita shari'a da haƙiƙa ga baki ɗaya sannan a rubuce waɗannan da ake cewa yan haƙiƙa abinda muka gama ji yanzu wanda dukkan shi duk motsin shi duk shirin shi karamin shi da babban shi watan asali gare shi alƙur'ani da sunna da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan haka su kuma aikin su yaƙi da alƙur'ani da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yaƙi da wannan dariƙa dan haka duk yadda za a gan su sun makale a cikin ƴan dariƙa masu da'awar wannan haƙiƙa din na farko dai abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a aikata babu ruwan su da shi takalifu kenan ko abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a bari ba ruwansu da shi takalifu shar'i kenan to abubuwan nan da alqur'ani da sunna ke kira zuwa a aikata wanda don shi Allah ya halicce mu to sun ce ba ruwansu da shi to don Allah me ya hada su da musulunci ba balle dariƙa ba su da alaka da musulunci balle dariƙa wannan duk mai adalci zai tabbatar da haka ita wannan zumra ta sufaye wadda dukkan motsinsu abinda yake karantarwa riko da alkur'ani da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda tun farko sahabbai kamar yadda ake mana tarihin sufaye da dariƙunsu watan asalinsu sahabban annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tsananin rikon su da alkur'ani da sunna ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba su da bukata sai sun sannu da wani suna zaman su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadatar da su ba wani sunan da za a ba su mai tsada wanda ya kai zaman su sahabbai sannan kuma waɗanda suka zo bayan su sunan su tabi'ai waɗanda suka suka ga sahabbai sannan waɗanda suka zo bayan su tabi'u tabi'ina waɗanda suka ga waɗanda suka ga sahabbai to haka ake har sai da tafiya ta kora daga bayani aka fara samun kakwarkwacewa to waɗanda su suna nan kan ahadi ba su farface ba sai aka rike kiran su ubad aka rike kiran su zuhad sannan abubuwa bid'o'i sun yawa al'amura sabbi duk sun shigo a cikin addini sai waɗanda suke rike da tabbaci na waɗancan sawon na magabata to sai aka kira su sufa waɗannan shugabanni za mu ga irin yadda suke riko da alkur'ani da sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam don mu tabbatar da duk wanda zai zo da wata da'awa mai akasin wannan bai da alaka da sufanci bai da alaka da dariƙa bai da alaka ba da musulunci gaba kida abu sulaiman ad-darani game da imam al-kushairi ya kawo da isnadi har zuwa kan al-imam junayd abinda imam junayd yake cewa qala abu sulaiman ad-darani أبو سليمان الداراني يتي ربما تقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة yace da yawa irin walidin nan da yake zoma bayan Allah saboda sun samu kusanci da Allah sun samu takarrubi mun dai ji Maulan Shehu Ahmad Tijani sahibul qurbi wa tadani radiyallahu anhu shekara 20 ba bacci da daddare alwallasa ta isha'i da ita yake yin asubahi wannan shi ne ƙurbi to in suka samu irin wannan ƙurbi saboda sun ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala na sanar da su abubuwa daga gare shi a ƙarƙashin wattaqullaha wa yu'allimukumullah to anan irin abin da ke zo musu ta sun ji tsoron Allah ake ce ma waridi to shi ne Abu Sulaiman da dade nake irin wannan waridin yakan zo min in ta lundashi kwana da kwanaki ban aiwatar da shi ba ban yadda da shi ba ban karɓe shi ba sai na auna shi da alƙur'ani da sunna walidi fa ne zai zo shi yace amma sai na auna shi da alƙur'ani da sunna ya karɓu in alƙur'ani ya samu shi hannu sunan manzo Allah ta sami shi hannu to wannan waridin na karbe shi abinda Abu Sulaiman ad-Darani yake faɗa kenan bai karɓar shi sai da shahidai guda biyu adilai kuma guda biyu suna Qur'ani da sunna Abu Qasim al-Junayd Imam Ta'ifa wanda muka gama jin magana shi ɗazu wanda za a ji shehu radiyallahu yana yawan istishadi da shi Maulana Shehu Ahmad Tijani a cikin Jawahirul Ma'ani yana yawan istishadi da Imam Junayd wannan da yake cewa kazaka abul abbasi kazaka abul abbasi Ahmadu Sayyidi kazaka al-Junayd salikul ailamul firqu in ji shehu dan abin wane ne Imam Junayd a bakin Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu haka kuma abin wane ne Imam Junayd a bakin Maulana Shehu Tijani radiyallahu anhu a cikin Jawahirul Ma'ani da wurare da yawa to shi Imam Junayd din nan abin da yake cewa tasawuf din nan mu karɓe shi daga wato tacce tacce ba ila wa a magana ce sai da aka wahala aka ji yunwa aka bar duniya aka yanke dukkan abun da aka saba da shi aka yi watsi da abubuwan da suke masu daɗi kuma waɗanda suke halal dan neman yadda Allah sannan aka samu abun da aka samu da sufanci haka imamu kushiri da isnadi har zuwa fi imamu junaid abinda imamu junaidu yake cewa wani mutum ne aka ce wai ya kai matsayin ma'arifa sanin Allah aka ce waɗanda suka kai matsayin sanin Allah to suna kai ga matsayin su bar komi da Allah tabaraka wa ta'ala yace su yi da wanda yace su bari na ayyuka na birru da takarrubi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to amsar da imamu junaidu ya basu إذ إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهو عندي عظيمة yace wannan magana girman ta ya isa a ce wanda ya san Allah shi zai rike ta alfarman Allah wanda ya san Allah a ce kuma wai shi ne Allah zai ce yayi ya ce bai yace wannan magana girman ta ya isa yace ai wallahi wallazi yasriqu wa yazni ahsanu halan min hada yace wallahi wanda zai yi fata yayi zina yayi kaza yayi kaza ya fi daga wanda zai maki Allah irin wannan karan tsaye in ji Imam Zubair yace ai abinda arifai wato duk abinda suka ansa ba su ansa shi ba sai suka samu safai na ruhi sun tsarkaka sun tsarkaku zahirin su da baɗinin su kuma daga Allah tabaraka wa ta'ala suke karɓar waɗannan ayyuka ga baki ɗaya kuma zuwa ga Allah ne don haka Imam Zubair ya ce wallahi da zan wanzu shekara dubu daga yau lam an min a'malil birri zarratan illa an yuhala bi dunha yace wallahi da zan shekara dubu nan gaba duk abin da nake yi na ibada na bin Allah babu wanda zarra zan tauye shi sai in ya hare shi sai ya hare shi haka imam zubayr yake cewa الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم hanyar saduwa da Allah gaba ɗai ko hanyoyin saduwa da Allah gaba ɗai an toshe su ga halitta sai wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wani shi Ibrahim radiyallahu anhu yake yawan faɗi yana cewa huwa al-hadi hadi Mustafa wa siwahu hawan wa dalalun la taqul bi shiriya yau babu shiriya sai shiriyar manzon Allah don haka duk abin da ba shiriyar manzon Allah ba shehu ya ce kai watsi da shi son zuciya ne bata ne kada ka yadda a jaka zuwa ga wannan shiririta al-imam junaidu yana faɗa yana cewa duk wanda bai karanta alqur'ani ba bai haddace alqur'ani ba bai kiyaye alqur'ani wajen aiki da shi ba bai karanta hadisi ba bai zamo aya wajen aiki da hadisin ba la yi kuda da bihi fi hadal amri a wannan lamari namu na tsufanci ba a koyi bai isa zama abin koyi ba لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة domin aikin mu wannan lamarin mu wannan ilimin mu wannan an dabaibaye shi ne da alƙur'ani da sunna haka imam al-junaydu har wa yau rahimahullahu yake cewa mazhabuna hada muqayyadun bil usuli al-kitabi was sunna watan ilimin mu wannan wannan mazhabi na mu matafiyan mu an dabaibaye ta da usulu shine alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam abu sulaiman ad-darani abinda yake cewa ma qurimul usula illa bi tadyi'ihim al-usul walau wasalu ma yace waɗanda ke mamare kaji ana cewa wai yayi usuli tunda yayi usuli yanzu duk haram gare shi halal ne wala yazu billah abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake shi ba da shi ba yanzu na magana ta rage tsakanin mahajjubai ji wannan sharri ji wannan yi ma Allah karan tsaye to abinda Abu Sulaiman Darani yace duk wanda ke wannan bai sadu ba ƙarya shi bai usuli ba ai ma an haramta mishi usuli kuma menene yasa aka haramta mishi usuli illa bi tadyi'ihim al-usul tozarta asali shine alqur'ani Allah ya ce manzon Allah ya ce a tozarta wannan magana a ce shaudiyani ya ce sannan wani ya zo ya rika wani tawili na ƙarya a ce shau Ibrahim ya ce ya zo yana wani tawili na ƙarya ya ce ba abin da ya haramta musu usuli sai tozarta usulu ya ce kuma ka tsaya tsabka lura da sun yi usulin na gaskiya ba su ke dawowa duk wanda ya san Allah ya fi kowa tsoron Allah duk wanda ya san Allah ya fi kowa ta san ma Allah ne amma abin da yasa suka bijire rashin saduwa to aka yi ce lau wasalu ma raga Abu Hafsin shi kuma Umar ibn Salbin al-Haddad abin da yake cewa duk wanda bai auna ayyukan shi da halayensa ba a cikin kowane lokaci zai yi da alqur'ani da sunna walam yattahim khawatirahu da tunanin shi ya zo bai tuhumce shi ba sai ya tsaya ya tuhumci tunanin shi wannan tunanin ko daidai ya yi daidai da alkurani ya yi daidai da sunna ya yi daidai da maganar shehu tijjani radiyallahu anhu domin duka ayyukan shehu tijjani radiyallahu anhu da ayyukan mulam shehu ibrahim radiyallahu anhu watan aunannu ne da alkurani da sunna mai kisa ba haka yanzu ba kuma shi kana ilahi nafsi yadhara la'ura aliyu ila ma laysa bi shahida wa an nahji khairil khalqi lastu ahidu saboda haka yace duk wanda zai tuhuma tunani shi ba la yu'addu fi diwanin rijali ba a kirga shi cikin sahun sufaye ko karam sahal ibn abdullah tusturi abinda yake cewa yace kullu fi'li duk aikin da mutum zai aikata in ya zan babu koyi watan bugun kirji kawai zai iya yi a ce shehin kai karanta da kai a'a shehin shi bai karanta da shi ba balle a ce shi shehin nashi shehin shi karanta da shi babu har a kai ga shawar har a kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu a'a bugun kirji kawai yayi ya aikata wannan yace fa huwa aishun nafsi wannan magana ce ta son rai kawai dukkan abin da bawa zai aikata to in dai zai bi koyi shehin shi ya karantar da shi kuma an san wane ne shehi wane wane ne murabbi an san sifofin shi an san halayen shi to daga nan har a kora shi ma shehi shi ma shehi shi har a kai ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to wannan zaka ga shine san gode bai daidai ibn al-arabi al-hakimi الشيخ الاكبر محي الدين الشيخ فتوات المكيه ابن ده yake cewa man salaka dari man salaka tariqa bi ghairi shaykhin wala war'in amma harrama Allah fala wusula lahu ila ma'rifati Allah ta'ala duk wanda yace zai shiga dariqa ya kama ya ci gaba ba shaykhi zaka isko waɗannan da ke haƙiƙa ɗin nan su yi ma shari'ar manzo Allah karan tsaye sai an koma ana da rubin waye shehin su waye shehin su in an yi kacar an gano shehin nasu wanda shi kan shi in ma dai sun mai tawaye yanzu ba su tare da shi ko ko a'a ba shehi bane shedan ne a ba shehi bane shedan ne shi ne ya dora su akan wannan halin to in ka kora za ka ga cewa ba shehi bane ne don haka yace duk wanda yace zai kama wannan hanya ba shaidi ba tsantseni ga barin abin da Allah ya haramta fala usula lahu ila ma'rifatillahi ta'ala ba radda zai sadu da Allah babu radda zai sadu da Allah al ma'rifata al matluba inda al qaw wata ma'rifat da ake nema wajen sufaye ba shi ba ita don haka yace ko da zai bauta ma Allah shekara dubu ba su ne shekarun annabi Nuhu ba yace babu radda zai sadu da Allah haka kuma yake cewa la taqtadi bil ladhi zalat shari'atuhu anhu walau jaa bil anba'in lillahi yace kai ka tsaya ka wartsake ka zama a fadake kar ka yadda kai koyi da wanda ya wulakanta shari'ar manzon yace kar ka yadda la taqtadi bil ladhi zalat shari'atuhu anhu walau jaa bil anba'in lillahi ko da zai hmm yayi ni yace Allah ya ce kaza wato wani walidi ne ya zo miki yanzu yanzu an ce kana ce ba ruwanka da wannan kada ya rikita ka kada ya ji tsoron ka wata ya kauce ma alqur'ani da sunan maliki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam abin da shehu jani dora mu kenan na ji dadi wannan muqaddima da shugaba mai girma ya ce wannan ho magana ba magana ba ce ta shakka wani magana ce ta hakikin abin da aka rika kuma wajibi ne dole dole a faɗi abin da a hakikanin tarika kuma shi ne ƙorin shewa mata tijani ya ɗora mabiyansa a kai ba shirme ba ko wani yaye yaye wanda za a yi ta mamaran ma ina wannan magana ba ta taso ina magana ta taso don haka sidatul qadir jiyali kadallahu ruhu shi ma daga cikin manyan manyan jigargen sufaye abin da yake faɗa kullu haqiqatin raddat shari'atan fa hiya sandaka dukkan wata shari'a haqiqa zaka ji ana bugun gaba ana cewa haqiqa haqiqa ai wannan mahjubi ne ai wannan mahjubi ne wai bai yi usuli ba bai san Allah ba kuma wannan kalma fa saboda shakawar su ta fasa dutse ba wanda ba su yi faɗa haka ba wanda ba su yi faɗa haka za mu ji insha Allah abinda kidan bukatar je da ke cewa kullu haqiqatin radda shari'atan duk haqiqar da za ta rubuta shari'a zindiƙanci ne ba haqiqa ba ce wa kullu zahirin yukhalifu ba'inan fa huwa ba'ilun dukkan zahirin da yake shan bamban ko yake karo ko yake ruguza watan ba'ili yace fa huwa ba'ilun wannan banna ce don haka dole sai an hada tsakanin abubuwan nan guda biyu kamar da zamu ci abu bishir al-hafi mai da abul qasim al-kushairi radiyallahu anhu ya kawo abin da yake cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce yake ce da shi ya bishir atadri lima rafa'aka Allah min bayni aqrani ko ka san dalilin da yasa Allah ya daga darajar ka sama da watan tsarekunka sai ce la yace ya rasulullahi wallahi ban san ko dalili ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bittiba'ika li sunnati wa khidmatika li salihina wa nasihatika li ikhwanika wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti wa huwa alladhi balagaka manazil al-abrar abinda yasa duka kai nan don a san ga matakin da ake kaiwa inda ake kaiwa manzo Allah yace riƙonka binka da sunnarka hidimarka ga salihai nasiharka ga ‘yan uwa, soyayyarka ga sahabbai na da iyalan gidana shi ne ya kai ka inda ya kai ka na manazilin Abraham. A Shehu Ibrahim Dasuki daga cikin jigajigan sufaye shi ma abin da yake cewa ya ce ka shaidin ku da da'awoyi waɗanda alƙur'ani da sunna zai kare su. Duk da a wadda za a bugi kirji a faɗe ta ba ta da kariya daga alƙur'ani ba ta da kariya daga sunna ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha sababu ɗarfikun an hadarati rabbikum in ka ga an kore mutum daga hadara to wannan magana ne ta awoyi yanzu yanzu sai ya nisa sai ka ji ya ce manzo Allah ya ce mai kaza yanzu yanzu sai ya nisa bai da safa'i ko da kama akai ba tsakanin saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shashari Ibrahim Salih Husaini a cikin annasiha sai da ya faɗi mataki mataki ya kai dubu mataki mataki ya kai dubu wanda za a taka kahin a kai ga matsayi nawa ne ta kafa ne matakan wanda za a kai matsayin a gama Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ka ga da'awoyi sun yi yawa to wannan yace to wannan dalili ne da zai kore mutum daga hadar ubangiji Abul Hasan Ash-Shadili yana daga cikin manya-manyan jigajigan sufaye abinda yake cewa abinda zai daure zuciya daga sharri abubuwa guda hudu ne yace irtibatul qalbi ma Allah zuciya kullun ta zama daure ga Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana an yi watsi da komi saboda Allah an kori komi a cikin zuciyar saboda Allah yace wa hubbu duniya da kin duniya sannan kada ya zai rika diba abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta yace kab kuma ka cirata da kadaminka zuwa wurin da babu neman yadda Allah wurin kar kai da kawarka ta daga ta sassaka zuwa wurin da babu neman yadda Allah a wurin wannan in kai haka ka kare ka zuciyarka daga sharrura guda hudu haka nan yace duk wanda ya nisanci sabon Allah da zahirin shi kuma ya lizimci kiyaye gaban shi da mura'atin sirrin shi yace atatku zawaidu min rabbi kare-kare daga ubangiji za su rika zo masa aka ce menene zawaqib yace al-ilmu wal yaqin wal ma'rifa kaga abubuwan da ke sa ana samun ilimi da yaqini da ma'rifa ali ibn alwan shi ma Ali ibn Alwan a cikin sharhin ta'iyya ta Ibn Farid abin da yake cewa man za'ama annahu wasala ila maqamin duk wanda yayi da'awai ya sadu zuwa ga wani maqami an sare yadda zancen Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya yi allazina amur ya kuma su imani ku yi kaza ya kuma su imani ku bar kaza yace a'a ba da su ake ba da mahajubai ake su sun wuce nan gurin yace duk wanda yayi wannan da'awar ya tozarta farillai yace fa huwa mubtadi'un yuqafu alayhi al-kufru mubtadi'un ya ya kirkiro wata mugunyar bid'a kuma ana tsoratan mai kafirci don Allah a tsaya a aje hankali waɗannan mutane da suka rike garzayo ba sai suka kai kan kafirci ba sai da suka kai kan kafirci domin duk wanda zai ma Allah yadda suke wa Allah tabaraka wa ta'ala ai kafirka istihza'i ne da Allah su yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam istihza'i su yi ma alqur'ani istihza'i su yi bayin Allah istihza'i duk waɗannan a ƙarƙashin قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم kaji abin da ya kai su ga wannan da haka yake cewa ana ji musu tsoro abin da yake cewa Ali ibn Alwali yace fa inna akmalal ummali sayyidul awwalin wal akhirin yace duk ahli ta Allah kaf wanda yafi kowa cika akmalul ummali yace sayyidul awwalin wal akhirin shugaban na farko da na ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wa ma'a zalika tare da haka lam yazal qa'iman bi wadha'if al-ubudiyya fardan wa sunnatan hatta laki Allah azza wa jalla yace ba a taba samun manzo Allah yayi watan sassabci da nafila nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa shekaru suka tura ummu bin Aisha tace nafil filishi wallahi bai basu ba sai dai saboda kawahu sun yi nauyi yakan yi wasu ba'alinsu a zaune wasu ba'alinsu a tsaye saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ibada a tsawon sai sun kumbure sai sun faffashe sai sun yi faso sai sun faffashe amma tare da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari ba har shekaru suka tura wajen gab da wafati da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi nafila a zaune sai ya kusan ku sai ya miƙe tsaye in ya miƙe tsaye karanto kamar aya hamsin haka aya hamsin kaɗan ce kaɗan ce sai ya karanto aya hamsin sai ya rubu amma ya yi wajen hizib hudu biyar a zaune a nafil filin dare ya ce ba a taɓa samu a nan sassalar ya yi sabci da nafil fili ba balle farille to wane ne wanda yake jin ya kai wani matsayi har yake iya wulakanta sallah ko ya wulakanta wata sha'ira daga sha'ir islami wannan sako ne da waje da ciki manan sako daga waje da ciki waɗanda Allah suke nufi su sani wallahi wannan matafiya ba ta da rikici ba ta da kaikai ba ta da rikici ba ta da kaikai sai wanda ya sa mata rikicin da gangan ko wanda ya sa mata kaikan da gangan saboda haka abin da yake faɗa ce manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin rashin lafiyar wafati amma bai yadda ya zauna gida ya sallah shi kadai ba ya zauna daki ya sallah shi kadai ba sai ya daddafa Abbas ya daddafa Sayyidina Ali ko ya daddafa Abbas ya daddafa Fadlun Abbas ko ya daddafa Abbas ya daddafa Usama Usama bin Zaid haka manzon Allah ke yi ya zo sallah kafafun ba taka su yake ba shara su yake yi sallallahu ta'ala amma bai yi sallah shi gida ba yace to shine akmalul kumai gajin manzon Allah ya sallallahu ta'ala sallam ina masu yawan Allah ina masu yawan Allah sallallahu saboda haka wannan mu alhamdulillah wannan tafarki ya fi rana bayyana Maulam Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam din nan yayi waɗanda suka halarta suka ga nan ma'idan sun tabbatar mana shehu yana cikin rashin lafiya amma bai zai sallar cikin gida ba daddafawan yake yana sharowa shi ma har ya zo masallaci kafafun suna sharar ƙasa har ya shigo masallaci don ya karantar da yadda maza Allah ya to wani shehun ne za a kuma sojan gona da shi don Allah wani shehu Ibrahim din ne za a yi sojan gona da shi saboda haka duniya ta gama sanin shehu da almajiran shi ba da mawadin almajiran shi ba sun zo wani shehu Ibrahim haka ba wani abin da za a dukunkuno a zo a ce shi ne shehu Ibrahim ko shi ne aiki shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala al-imam al-ghazali rahimahullahu yayi watan abubuwa duk irin wa'anda saboda lokaci ya yi bayanuna a kan masu keta alfarmar shari'a da sunan haƙiƙa ko da sunan sun taka wani matsayi yace to wallahi ba su taka komai ba sun taka halaka ne suka taka ma matsayi ba wajen Allah sun taka halaka amma ba matsayi ba sufaye na kwarai sai da ya ɗinke intishadi da irin su sadu na Abdullahi Tustu yace ba gudu suna cewa usulu ɗari ƙatina ko ɗari ila sab'atun التمسك بالكتاب والاقتداء بالسنة وأكل الحلال وكف الأذى وتجنب المعاصي ولزوم التوبة وأداء الحقوق waɗanda su ne jigajigan filolin da aka tora sufanci a kai ma'ana riko da alkur'ani koyi da sunna cin halal da zuma ka gama ji dan ɗari tijjaniya na da ko tsintuwa mai ci yanzu wanda bai cikin tuwa ba zai ɗauki na wani ba wanda wanda kawashi ta ci tuntuɓe da shi ba ya ki ɗauka balle ya lallaba ya ɗauki ya ci tuntuɓe ya ki ɗauka balle ya ɗauki ba zai haka nan ba ko kada sannan wa kafin asa da kamewa game da cutar da bayan Allah da nisantar ma'azu da kuma lizumu tauba lizimar tuba da kuma ba da haƙoƙa na Allah tabaraka wa ta'ala da bayan Allah waɗannan ƴan uwa su ne su ne sufaye kaɗan ne daga cikin su wato maganganun sufaye da abin da suke karantowa wanda zai tabbatar maka da waɗannan 'yan hakika masu karo da alkur'ani da sunna ba su da alaka da sufaye ba su da alaka ma da musulunci balle dariƙa musamman dariƙa shehu ahmad tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala kuma wannan sufancin da muka yi ta jin su imamu junaidu abu suleiman ad-darani zuwa dawa shine sufancin da Maulana Shehu Tijani radiyallahu anhu ya watan dora yake kiran sahabbansa akan tabbata shi kuma shine sufancin da Maulana Shehu Ibrahim ya tarbiyyantar da watan almajiransa akai saboda haka yanzu duk an gama magana akan sufaye ga maganin sufaye ga baki da yanzu sai mu dawo cikin gida sannan mu ga da fil abaki to fiyan kusa to yanzu mun dawo cikin gida yaya matsayin maulan mu shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yake a cikin jawahirul ma'ani maulan mu shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu akan riko da sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abun yana da yawa kuma da akari da lokaci sai dai a gurguje kuma a ɗebo kaɗan abin da yake cewa wali mahabbata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alamatu son manzon Allah na da alamomi san ma'aiki sallallahu na da alamun ijimul shujjani wannan a cikin jawahirul ma'ani juz'i na biyu kamar da shugaba mai girma ya ce wallahi ba su adalci irin waɗannan maganganun ka taɓa jin waɗannan azaman sun ɗauko sun ce dibi matsayin wannan shayi a wajen riƙo da alƙur'ani da suna wallahi ba ka taɓa ji ba sai dai sharrora waɗanda hayo su aka yi aka sa su kaɗai suke terere to amma ga shi dai abin da shujjani ke faɗa ولمهبة رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات أعظمها الاقتداء به ما في جرما علامة من الله كوري من الله واستعمال سنته أيكي لسنة وسلوك طريقته دبين تفلك من الله والاهتداء بهديه دشريا دشريا من الله وسيرته دسيرة من الله والوقوف عندما حد لنا من شريعته أيا وإن من الله يشاتى من شريعته wannan fa shine a azamu alamatil mahabba mafi girman alamun sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan qala Allah ta'ala shawti jan radiyallahu anhu ce wani tabaraka wa ta'ala ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ta'ala ce ka faɗa musu in dai da gaske kuna son Allah ku bi ni sai Allah ya so shawti jan radiyallahu anhu yace Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mutaba'atar rasuli ayata mahabbatin abdi rabbahu Allah ya sanya bin manzo Allah aya ce alama ce ta son bawa ga ubangiji alama da zaka zaka sa a gano bawa na son ubangiji a ga yana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma abin ban mamaki waja'ala ya sanya jaza'al abdi ala husni mutaba'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah ya yi sakamako mai tsoka a bisa kyan bin manzan Allah menene natijar bin manzan Allah sallallahu ya ce Allah sai ta yi mahabbatan Allah ta'ala iyawa Allah ya so shi bawa in ya bi manzan Allah sallallahu ya ce kulin kuntum tuhibbun Allah fa yuhibbukumullahu yace wa hadhihi almahabba wannan mahabba shehu tijani radiyallahu anhu yayi ta bayani akan ta yace tana samuwa ne da tsananin bin manzon Allah zahiri da baɗi da kuma tsananin watan bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ake samun watan wannan mahabba sai ta ƙarfi sai ta ƙarfi yayi maganganu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu waɗanda suke masu tsada daga ƙarshe-ƙarshen wannan magana ta tsuwa na yi saboda akwai bayanunan suna da yawa amma saboda la'akari da lokaci sai ce wa in lam yakun kadhalika duk wanda bai zamo akan haka ba yace fa laysa ala shay'in to maganar son annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko kuma ya danganta kanshi da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba ta kota so ba haka wani shi jani radiyallahu tabaraka wa ta'ala ya ce yace wata amma kuma mutum ya tsaya lura da maganar Allah fattabi'uni yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah yace yana daga alamomin soyayya bawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yarda mudda'iha bima shara'ahu sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya yadda da abinda manzon Allah ya shar'anta ya shata hatta la yajida fi nafsihi harajan mimma qada sai ya ji bai jin kaikaikin an ce manzon Allah ya ce in manzon Allah ya hukunci sai ya ji bai jin kaikai haka malam shugani ya ce eh to haka sai ya kawo yace ga Allah ta'ala Allah ta'ala fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ila al-aya yace anan Allah tabaraka ta'ala talaba ismal imani ya sance sunan imani amman wajada fi sadrihi harajan min qada'ihi wa lam yuslim lahu yace duk wanda aka samu kaikai a zuciyar shi na abinda manzo Allah ya hukunta to an sance sunan imani don Allah ya ce fala maganar imani ba ta kota ba shi ba mumini bane shi ba mumini bane don haka yace yana daga alamomin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmama manzon Allah da sauransu abubuwan suna da yawa wanda ke son ya bi waɗannan abubuwa ya koma watan a jawahirul ma'ani jawahirul ma'ani zai ga waɗannan maganganun to kamar yadda nace maulana shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yana cewa idza sami'tum anni shay'an wato maganar nan mai tsada wadda take ta kai gold ba za da shujja na ta in kun ji an ce na ce wani abu to a auna da ma'aunin shari'a malamai suka ce ma'aunin shari'a shi da alkur'ani da sunna ga waɗanda suka isa awal to su auna su gani duk abin da aka ga yayi muwafaka a karɓa wanda aka ga bai yi ba a bashi wasu ma suka ce in dai abin ya inganta daga maulam shi wa ahmad tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala kalubale ne ma'ana asamin ne aka bayar in dai abun ya tabbata daga shehu tijani tsananin rikon shi da sunna ba zai baka dama ka gano wani abun da ya inganta daga shehu tijani kuma an samu shi da farko sunna bai yiwa ko kada to amma bisa ga kadara in ka samu haka shehu tijani ce a aji a aji abin da ya yi daidai da alkurani da sunna a ɗauka a yi aiki da shi yanzu shehu tijjani bai kuta ba kuma shehu tijjani bai nuna mana mazhabinsa karara ba to sannan malam shehu ibrahim rabbi allah tabaraka wa ta'ala anhu a da yawa ɗan hakikan nan da sun shawo iska sai su zame akan maulana shehu islami shehu islami fa abinda ake nufi shehu shari'ati wa ɗari'ati wal haqiqa shine shawar islam igiya ce igiya ce mai baki uku wadda aka tuka ta da baki uku shari'a da dariqa da hakika sai da ya taka waɗannan makamai waɗanda suka kira shi shawar islam suka kira shi shawar islam amma ka ga mutum ya yi ma shari'a maza ma karan tsaye kuma ya danganta kai shi da shawar islam sallallahu to mu sani yana da karamomin shehu abubuwan da sun faru a lokacin da yake a kaidul hayati ba kuma za su ci gaba da faruwa din amma shobran radiyallahu anhu ya rubuta ya aje don ya kubuta kuma ya kubutar da duk wanda gaskiya ke rufi to irin waɗannan bala'o'a na 'yan haƙiƙa din nan kamar yadda kowa ya san su keta alfarmar shari'a watsi da umarnin Allah keta abin da Allah tabaraka wata'ala ya haramta shine ma'ana ko abin da Allah tabaraka wata'ala haramta shine ayyukan su da yi wa Allah watan gaba gadi kaga wanda bai san girman Allah ba shi ke ba Allah gaba gari amma waɗanda suka san Allah ai tsakaninsu da Allah sai lallaji sai lablabla wato sufaye ke saboda haka wannan takarda ayi hakuri saboda lokaci walau shawul islami ya rubuta ta alif ɗari dubu da ɗari uku da tamanin sha ɗai ga watan ɗai a wata a cikin zulƙida zulƙada shi mai rubuta ta na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari uku da tamanin yau muna dubu da ɗari hudu da talatin da tara shekara nawa kenan kaga talatin ga ashirin hamsin sannan ga tara shekara hamsin sittin ba ɗai wannan wasiƙar ta ƙarshe wanda shi rubuta ta kuma raddi ne ga irin waɗannan yan hakika kuma a ji abin da shehu ya faɗa na barranta ba shi ba shi kuma a cikin saboda walittaka a cikin shahidu din nan sai da shehu ya bayanin menene musulunci menene dalika ya dunkule su ya dunkule su gaba ɗaya musulunci dalika gaba ɗaya don duk wanda zai zo da wani abun da ba shi ba to ba za a karɓa ba abinda wannan kalma wanda shehu radiyallahu anhu ya rubuta ta zuwa a cikin sha'anin da jajira a akara ta Ghana nassinta alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون أيها السادات أيها الأحباب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الطريقة الصوفية وعلى الأخص الطريقة التجانية التي نحن عليها شو تكيت انتهي طريقون صوفاي musamman wadda nake kanta ita ce ɗariƙar tijaniya in ji shobra alfa rabi Allah ta'ala nu ya ce ɗariƙatun nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗariƙar manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam dukkan ɗariƙun fa gaba ɗaya ya ce musamman ma wadda nake a kanta ɗariƙun manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam الذي يقول أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني yace ina kira zuwa ga Allah akan basira akan fadake ni da waɗanda suka bi ni to shine shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala ne yace a tariqatu sufiya mushayyadatun bil kitab was sunnah tariqa tariqa ta sufaye gabaki ɗaya ma an karfafe ta an ɗaukaka gininta da alqur'ani sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace imtisalul awamiri wajtinabun nawahi wa adamul amni min makri Allah ta'ala yace an gina dariƙa ne akan sadar da umurnin Allah ai tsananin sadar da umurnin Allah ne an iya azhar an kiyaye ta an iya la'asar an kiyaye ta an iya magriba an kiyaye ta an iya isha'i an kiyaye an iya subahi an iya an kiyaye don haka yanzu ma ake kalo nafil fili ake jin sai an ƙara da nafil fili kaga sai da aka tabbatar da farillai sannan ake ta jawo na fili dari a ke a jawo na fili dari a ke to saboda haka shewa yake cewa da kuma nisantar abinda Allah ya hana da kuma rashin amince ma watan azaba ta ubangiji da riko na ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ikhlasun niyya da tsarkake niyya ga Allah tabaraka wa ta'ala fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amarna fi kitabihi hakim fa qala Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce mu tajire da motsin yau alqur'ani ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce mu a cikin littafin jibril tsarki ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ku masu imani ku ji tsoron Allah kuma ku riki ku nemi tsanin saduwa ilayhi zuwa ga Allah dazu muka gama jin wabtaghu ilayhi alwasila da maganganun malamai akai shehu yace wal wasa'il ila Allah kathira hanyoyin da ke sadarwa zuwa ga Allah wanda Allah ke tawo mutum ko ilal wasila suna da yawa amma wa akbaruha hiya allati ja'at fi nafsi alquran mafi girma wanda ta zo a cikin nafsi alquran na farko dai yace awwalan ittiba'un nabi bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce farkon hanyar sadarwa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fi jami'il aqwali wal af'al cikin dukkan zantukan manzala da ayyukansa haiku anna Allah tabaraka wata'ala ya qul ta inda Allah tabaraka wata'ala ke cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah hadhihi alwasila shehu yace wannan tsanin saduwa yace tusilul abda ko tuwassilul abda ila Allah tabaraka wata'ala tana sadadda bawa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin li anna mahabbatal lahi idan hasalat lil abdi yace tana sa tana watan tabbata ga bawa na saduwarsa zuwa ga hadar Allah tabaraka wa ta'ala domin ya ce fa idza ahabbtuhu kuntu yadahu kuntu rijlahu sam'ahu kuntu basarahu haka nan dai haka nan da shi ta kawa ya ya kawo farko hadisi yace to kaji nabi zikrullah daga wasa'il wata bu ilal wasila din yace zikrullah tabaraka wa ta'ala fil gudu wal asar safe da yamma ambaton Allah safe da yamma li qawlihi ta'ala واصبر نفسك مع الذين يكون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كحقق تدك يا رسول الله تعالى وأن سكي أمة الله safe da yamma su ya mutu ubangijin su da safe da yamma ba abin da suke nufi sai Allah yace alimna bi hada shehu radiyallahu anhu yace tanan muka gano anna mudawamata zikrillahi tabaraka wa ta'ala ana al-layli wa atrafan nahari wasilatun dawwamar da zikirin Allah tare da yamma wasila ce wadda ke sadar da bawa ila hadratillahi zuwa ga hadratin ubangiji yace to sai na uku wasila ta uku yace musahabatu shaykhin kamilin arif billahi tabaraka wa ta'ala wato abutar shaykhi kamili masanin Allah tabaraka wa ta'ala qala ta'ala wattabi sabila man anaba ilayya shehu radiyallahu anhu yace Allah ta'ala yace ka bi tafarkin wanda ya kama hanyar koma zuwa gare ni in ji Allah wa man anaba ila Allah fi jami'i harakati wa sakanatihi wa arif billah duk wanda ya koma ga Allah motsi shi shirin shi zuwa ga Allah shine arif billahi wanda ya san Allah alladhi ya'lamu ma hunalik wanda ya san watan abin da ke cananka magana ce dunkule shi wa ma'ana shi ya san abin da muke magana akai hadin ya dariqatuna shi wai ce to wanda bai sani ba ko wanda bai yake mamare yake kaba ba to wannan fa shi ne dariƙa wannan shi ne dariƙa kul hadhihi sabili ne kenan ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani shi wai ce fa hadhihi ya dariqatuna al muradu biha islahul qalb manufa gyaran zuciya wacce ta abdi bi hadratillah tabaraka wa ta'ala sadar da bawa da hadar Allah tabaraka wa ta'ala ma fiha zaifun ولا إلحاد ولا دمع ولا متابعة شهوة ولا اتباع هوى ولا اتباع الشيطان shehu ya ce wannan ita ce ɗariƙan babu karkata su kokar don haka in ka ji wasu miyagun maganganu gumagumai na kauce da shari'a na yi Allah takaka shehu ce ba ɗariƙan ba ce don ma fi hazaibu ba karkata ciki wala ilhadu ba ilhaji cikinta wala ɗama'un ba ɗammani a ce ana yin ɗariƙa don wata buƙata ta duniya a babu saboda Allah kare sannan wala musabaqatu shahwati babu bin son zuciya cikin ɗariƙa wala ittiba'u hawan ba bin son zuciya wala ittiba'u shaytan ba kuma bin shi cikin ɗariƙa kullu hadihi la yasab sabila duk waɗannan abubuwa da na zanu da shi ba ta farke ko ba don haka man salaka sabilana fa hadha ad-din tawarafna shewa ce to yanzu ma a aje wannan magana yanzu an ji ɗariƙa an ji ɗariƙa mu yadda take to addinin ma gaba ɗaya shehu ya ce duk wanda zai bi tabarkin mutum shi addinin ma gaba ɗaya tawaratnahu munzu iddati qurunin qarnan ba da qarni addinin musuluncin ma haka muka gaje shi ba canji ba sauyi ba ilhadi ba zaigi ba ɗammani ba bin son zuciya ba halaka a cikin addini gaba ɗaya yace don haka nan addini ma tawaratnahu منذ عدة قرون قرنا بعد قرن ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها شو يجي با أبندا زي كوتتا وان الأمة كرشي زي أبندا كوتتا نفرقو دون الله مي يكوتتا نفرقو باريقو دا الله تريقو دا مصال الله شي يزا سوكا زمو صالحي شي يزا سوكا زمو صالحي har ma suna addu'a walhiqni bis salihin walhiqni bis salihin annaba ne fake addu'a cewa a riskar da su da bayan Allah salihai aka ce bayan Allah salihai din nan al'ummar manzo Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam wala in katabna fi zaburi min ba'd adh-dhikr an al-ard yarithuha ibadi salihun kaga don haka shehu radiyallahu anhu yace ba abin da zai kyautata karshe al'umma ta karshe sai abin da ya kyautata farkonta yace suluku siratal mustaqim shiga tafarki madaidaici siratin nabi tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa siratil anbiya tafarkin annabawa allazi kullu abdin yas'alu Allah fi jami'i salawatihi wa yaqulu ihdinas siratal mustaqim wanda duk bawa abin da yake cewa cikin sallar shi da karatun fatiha shi ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu tafarki bane da shi shi wace to wanda shi ne tafarki bane da shi wanda na kai mai ma bayani a cikin bishiyo إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هكذا أدركنا طريقة شو ما طريقة نبت شو تجانا تنصريها وهكذا كان عليه أهلها من منذ نشأتها تندق فرقا كفوش طريق شو تجاني حكى مضوان تسكي فاكوشيو ba canji ba kuma kaucewa ila yau da haba shi wace hayya zuwa lokacin mu yanzu wa haka za kunna alai shi wace mu ma muna kan wannan alƙawarin za mu tabbata akan yadda muka tarar ɗari'an nan tana akan alƙur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa nas'alu Allah an namuta alaihi haka haka muke roƙon Allah mu mutu akan haka wa anta kadhalik kai ma muridin gaskiya ka zama haka kai ma muridin gaskiya ka zama haka faman arada salamata nafsihi falyulazim aljama'a duk wanda ke son ya kubuce tsira to ya lizimci jama'a ya lizimci jama'a kada ya bi waɗannan shedanu waɗanda in za su yi shedancin ba su yi mafi mutane sai sun keɗe to ka san maganin ba a yanzu gaban mahajjubai ko ba wani mahajjubanci illa shedana shi kawai zai yi abun da ya ga dama ne kawai ya faɗi abun da ya ga dama amma za ka ji ya ce ai ba a yi gaban mahajjubai ne kwarai da gaske akwai ilimin da ba a yi gaban mahajjubai amma shi ba shi yake nufi kwata-kwata ba shi yake nufi ba wannan kuma babi ne mai faɗi alƙur'ani ya tabbatar da haka sunna annabi sallallahu alaihi ta tabbatar da haka ba komi ne ya tabbata ya inganta za za a tabbatar ba za a za a watsa ba a bayyana amma su haƙiƙanin shedanci ne wanda duk abin da za a ce shehu radiyallahu watan shaihin zamanin shi gautin zamanin shi malamin zamaninsa a ce wannan abun bai san shi ba aiki duniya ta da ita ba ta san shi ba kuma cewa ba a san abin da shehu bai sani ba lalle shi ne girma kuma shi ne ɗaukaka don haka shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yake cewa wa nas'alullaha an namuta alaihi hakaza wa an wa anta kadhalik wa man arada salamata nafsi falyulazim al-jama'a yadullahi ma'al jama'a taimakon Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da waɗanda suka cure akan tafarki tare da waɗanda suka cure akan tafarki domin shadda shadda ila nar duk wanda kaga ya bauɗe to ya fata fike nan ya fata fike nan ya bauɗe sai zuwa wuta don haka wannan tafarki shehu na kira a komo kan shi a tabbata a kan shi waɗannan magabata da suka wuce suka ban mu akan wannan tafarki wanda yake kamar rana tarwai babu wani iskali ba rikici cikin shi to zaman lafiya in ce wai ce riko da shi wasa'iqu sa'adati yatuqu unasan fiha ila hadhihi al-hadra al-ahmadiyya tijaniyya yace sa'iqi makori wanda yake na arziki shi ke koro mutane zuwa ga hadara ta maulana shehu ahmad tijani wasarifu ilahi mai bauɗawa mai juyawa daga jalala ta ubangi tabaraka wa ta'ala yace sarifu unasan anha shi ke bauɗar da duk wanda kaga ya bauɗe wani ƙarfin tajalli ne na Allah kawai ya bautar da shi kuma mummunan ƙaddara ce ta riga ta zartu gare shi sai da Allah ya ce mu don haka yace wa sariful ilahi yace sai ko una unasan anha fal abdu bawa in ji shehu walau balaga ma balaga min al-qurb min maulahu tabaraka wa ta'ala duk yadda bawa zai kai wajen kusanci da ubangiji tabaraka wa ta'ala yace fal yuhafizil adaba zaman shi lafiya da Allah ya nizimci da dabi tsakanin shi da Allah ya nizimci da dabi tsakanin sa da manzo Allah faman asa al adaba fa huwa fi hadrati al qurbi durida ila hadrati al qurbi duk wanda ya muna da ladabi duk yadda ya kai cikin hadratul qurbi to yanzu za a kore shi zuwa ga hadratul bu'di hadara wato ta nisan tashi an nisan tashi daga hadara ta Allah tabaraka wa ta'ala yace don haka yace وهذا وقع لكثير من العارفين irin wannan talala ce ta samu wasu da yawa منذ نشأة الصوفية وتم تنكف الصوفنتي da sufaye an sha samun irin waɗannan waɗanda mummunan kaddara ta cimmawa wa منذ نشأة الطريقة التجارية نريد منها رجال أساءوا الأدب مع الحضرة an kori mazaje da yawa saboda su yi suƙun adabi a hadarar Allah da hadarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadarar shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa minhum Abdullahi Ja'far yace Abdullahi Ja'far wanda shine ba'isin a rubuto wannan wasiƙa ya halatta haram ya keta alfarmar shari'a ba sallah ba komi wannan magana ce ta mahajjubai duk abin da yake haramun ya mai da shi halal komi zai iya ketawa na ma'asi saboda ne saboda shi ya yi wasuli shi radiyallahu tabaraka ta'ala yake cewa abdullahi ja'far na ciki matrudun an tariqati tijaniyya ya koru daga tariqati tijaniyya matrudun an millati muhammadiyya shi yace ba ma tariqati tijaniyya ba ba ma musulmi bane ya fita daga musulunci ya fita daga addinin musulunci matrudun anna fi dunya wal akhirah ya koru ga barin mu duniya da lafiya to ba mu ba shi duniya da lafiya in ji shehu duk wanda zai keta alfarmar shari'a don Allah ya ji shehu ya rubuta wannan sai a mai a rufe a kan baki shi ai ba a yi amana ba magana ta gaskiya dole sai an fito an isar da sakon shehu a cikin almajiran shehu kuma a tabbatar da wannan shine karantar wa shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yace maqrudun anna fi dunya wal akhirah yace kuma wa kullu man sahibahu wa huwa ma'ahu fi zalika duk wanda yaga yayi daidai a a ba a gane shi bane zaka ji abin da suke faɗi kenan da an faɗi illa irin waɗannan sai ka ji an ce aikin irin ne ba a gane ba ko azufa ne ake masa da sauransu yace to duk wanda ya bi irin waɗannan za a ce ba fahimce su bane mu ba magana ba a fahimce su bane an fahimce su zindiƙe ne kawai ba wata fahimta da za a musu wanda ba haka ba to saboda haka yace wa kullu man sahiba duk wanda ya abuce shi wa huwa ma abuce dalika suna tare a cikin ya ba dariƙa ya ba addini ba mu kuma ba shi bal yubajjiji shahidu ka'iba shi wai ce wannan magana fa duk wanda ya halarta ya isan mu wanda bai nan duk wanda ya sani ya isar da ya isar mu wanda bai sani ba fa inni bari'un minhu ba ni ba dan haƙiƙa Abdullahi Jabbar da dukkan haƙiƙa gaban gida masu keta alfarmar shari'a wa bari'un min watan bari'un min kulli man tawalla kuma na kuɓuta daga duk wanda ya jibinci dan haƙiƙa ko Abdullahi Jabbar ne ko ma wane ne yace wa hadha lillahi shi wace wa hadha lillahi billahi billahi wannan magana ina faɗin ta billahi lillahi billahi wa nahnu la ta'khuduna billahi la mutu la ilm shi wace mu fasani a fasani zargin mai zargi fa bai kama mu bai riƙon mu bai samu shi haka shi kuke faɗi don wai kana ganin kana da kusanci ko ka samu kusanci nan take shehu ya kaɗa igiya kuma ya wurgi ba duniya da mai ita haka ba shi ba shi duk abin da yake gani ya kai sai wace duk yadda mutum zai kai a hadaratul qurbi in ya zuwa adabi za a kore shi zuwa ga hadaratul qurbi to haka yace la nuhibbu illa ahlallah shi wace ku sheda ina sheda ba duniya ba mu san kowa sai ahlullah wala nuhibbu ahadan illa billah in kaga mun ko wani don Allah muka so shi ba wani garabi wanda zai samu ko wani sai don Allah wala nuhibbu illa billah wa in kana kadir shewa yace abinda zai kare wannan wasiƙa da yace in dai hadir wali daga awliyaullah yaqulu li nabiyyin mursalin qala hadha firaqu bayni wa baynika tabayyana annana la nasabu ahadan illa idza lazama imtisal al-amri wa ijtinab an yace magana da nauyi in dai hadir wali ne fa daga waliyan Allah yace ma annabi daga annaban Allah don ya shata mai ya ƙetara ya aza mai doka ya karya ya ce to yanzu daga yanzu har za ka raku bai ne ya ce in dai waliyin nan ya murje ido ya ce har za ka raku bai ne bai ne ka tsakanin da nan Musa ya ce ba wanda bai taɓa albarka in dai ke ɗan gaba shari'a ba wanda muridi da bai da kowa ma zai je faɗa maka don haka ya ce ta bayyana annala la nasabu ahad ya kanana za ka gano babu yadda za a yi abuci ɗaya illa idza la zama imtisalul amri حسن بنائي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيخ الطريقة التجانية إبراهيم بن الحاج عبد الله بن كولة السنغال رضي الله عنه wannan kudin kurciya ne watan jawabi babu lokacin da za a tsaya a yi ta nika irin waɗannan maganganu suna nan da yawa in an tuna da za su mutu kime nan za su mutu kime nan ire-iren su suna nan da yawa in aka shiga shehu ya yi fama ya yi fama kuma inda za a gano mutanen nan shaƙiyai ne na ƙarshe a kano nan da bala'in su ya ishe halartar sai ɗaya daga khalifofi shi ibrahim ya zo radiyallahu anhu shine imamu hasan aka ce ya ya suka yi kuka shehu mu ga halin da muke ciki in ji malaman kano ga halin da muke ciki kawai wasu zindiƙai sun bayyana suna ɓata sunan ɗariƙa suna ɓata sunan musulunci sai ya ce a kai shi inda suke can zai majalis imam hassan ya yi majalisi ne wajen awa hudu daga cikin kalifofi ne yake yake faɗa mana wannan ya ce ya yi awa hudu yana karanta da su duk irin waɗannan abubuwa ga fashe ibrahim ga wannan ashe ibrahim ga aiki shi ga maganganun shi ga kaza ga kaza ga kuma masoyansa na gaskiya ya yi ta bayani sai da ya ƙare suka ce a ya ƙare shi shi ma mutum imamar abuwa shi ma mutum ne za ka a wajen ka yanzu irin su shaɗa rubutu duk masu gani ba su gane ba to mu mun zaɓi rashin gane wasu shaɗa rubutu a kan gane wasu mun yadda da rashin gane wasu shaɗa rubutu a kan rashin a kan gane wasu don mun san gane wasu su ɓata ce ta banza ce hujjar su rashin hujja ce wannan abin da suke gani rashin gane wanda irin su wani shaɗa rubutu bauchi ita ce hakikanin ganewa kuma Allah ya tabbatar da mu a kai sannan daga ƙarshe watan da irin waɗannan guguwa ta rika kaɗawa ta rika kaɗawa sai kuma wata ɗa'ifar ita kuma wadda ita ma sharrin ce sharrin ta bai kafa waccan ba ita ma sai kullu karkashin wannan ma'ana karkashin ya karkin hakikar sai suka koma kuma ya kashe wuran suke da sunan ya hakika to waɗannan kuma bala'in su bai kasa na waɗancan ba domin yadda waɗancan suka shawa ma mazhabi shehu mazhabin shehu tijani shari'a manzo Allah ta sanar kashin kaji su ma sun shafa ma shehu kashin kaji domin wannan abubuwan da shehu ya barranta yana rantsuwa da Allah cikin damuwa kuma yana cewa ba shi ba waɗannan kuma bai barranta da su ba sai bayan fa Allah ya barranta da su haka yace ban yi bara'a da su ba sai bayan bara'a Allah da manzon Allah daga gare ni amma a ce kuma an waye gari wasu kuma sun dawo da sharri suna sun su kautar da mutane almajiran shehu gabarin mazhabin shehu Ibrahim radiyallahu anhu ai a ba shehu gaba ɗaya ma a kama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wanda zai iya takan mu yadda ba iya takan ma Allah sai ta goma shine sai na rasulullahi babu yadda za a yi ba wanda zai mu'amala da Allah kai tsaye ita wata da to haka manzo Allah sallallahu ya bar halifofi ya bar sahabbai addinin nan fa kamar yadda shewa ke faɗa radiyallahu anhu mun gaje shi watan karnan ba'da karne kabiran an kabirin ai kaga wasu ne suka sadaukar da rayuwarsu suka kawo mana addini har muka karba haka ne sha'anin dalika to in an ce a saki wasiɗa gaba ɗaya to ya za a yi a jira bai yiwa ko an yi tsalle dubu ba a cimma inda ake so in dai an saki wafida kuma wafida na Allah ne yake a rika yace wata ku ilahi wasila sannan wata bi sabila man anaba ilayya ruku gama ce to saboda haka waɗannan su ma shedanu ne waɗanda shedanci su bai kasa waɗancan bai kasa na waɗancan ba su ma manufarsu su ba ta aiki shubran radiyallahu ta'ala shubran radiyallahu ta'ala wal mutazzi fihim an asuqahu ila ila hadathar barri rahim ila manufar shehu kora al'umma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka wannan karabka duk mai arziki ya tabbata cikin ta kada wata yayaye ta jashi kada wani kale kali wani zamani ya jashi ya bar karabka ta arziki ya shiga wata mugunyar karabka in yana tunanin ya baro daga wani wasu ko ya ki ko kaza ya faɗa cikin wannan can to da inda ya bar da inda ya gudan da inda duk guda ne a dai tabbata a aya a fahimci wane ne shi menene manhajinsa muna fatan Allah ya muna muwafaka abin yana da yawa babu lokaci saboda haka muna fatan Allah ya muna muwafaka ya tabbatar da mu akan wannan tabari wanda shi ne shugaban radiyallahu anhu ya rayu a kai ya karantar sannan kuma shi ne tafarki shehu jazar jallahu tabaraka wa ta'ala ya rayu a kai ya karantar shehu tijani bai da abin da ya kai karatu bai da abin da ya kai karatu bai da wurin da ya kai karatu kuma in yana faɗin falalar karatun qur'ani sai ka ji kwakwalwar kama ba ta kama ba saboda abin ya wuce ka a ce dukkan ibada awalin gaba ɗaya a haɗa ta kaf a sikeli hannun ma'auni ɗaya harafi ɗaya na alƙur'ani zai ya rijayi ibada awali in ana magana kan martabar shi alƙur'ani ta hakika wani shi rijayi ke da ita sannan kuma bai da ake karatun alƙur'ani to wannan ita ce rayuwarsa kuma shi ne haƙiƙanin shari'ar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna fatan Allah ya muna muwafaqa kai abinda muka karanta Allah ya amfana da mu da shi abinda muka ji Allah ya amfana da mu da shi inda muka yi daidai Allah ya fito da mu a daidai kurakurai da muka yi Allah ya yafe kuma Allah ya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kara lafiya ga khalifa wanda yake mai wannan zawiya Allah ya kara masa lafiya da sauran duka shugabanni Allah ya kara lafiya magabata da su wuce Allah ya jaddada musu rahma Allah ya jaddada musu rahma Allah ya ban mu akan sawunsu Allah ya tabbatar da mu akan sawunsu بجاه سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sauraron shugabanni ke na muka yi bayani masu girma shaka mustapha shaka ibrahim jariri wanda ya kwashe kimanin awa daya ba minti daya wanda shaka muhammad mansur shaka ahmad makaranta ya kwashe awa daya da minti goma sha bakwai